بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba hudu ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al meniftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تعليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير ba manta ba malam yana kan bayyana mana aƙidan shi'a dangane da sahabban annabi me matsayinsu a kan sahabbai tukuna ma me suka ɗauki sahabban manzan Allah ne wasu irin maganganu suke faɗi na zagi da ɓatanci cin mutunci ƙazafi ƙarerayi yarfe ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai da 'yan shi'a sun shahara da ƙarya sun shahara da yaudara za su ganka in sun raina ma ƙura sai su ce su ɗin ne suke zagin sahabbai ai su a kashe a raya su ba su taɓa zagin wani daga cikin sahabbai ba a kusa ko a nesa su da suke kaunan sahabbai kai kun gano wannan da kyau ku to shi'a ya gama rena maka kura gaba ɗaya kenan to sai zo sai ga maka wannan magana to sai kai kuma sai ka yadda Allah ya kiyaye barkaji ja'a fi tafsiril qummi ya zo a cikin tafsirin qummi waye wannan malai ce huwa ali bin ibrahim bin hashim al-mutawaffa sana ya rasu hijira na da shekara 307 ƙala anhun najashi ɗaya daga cikin malaman shi'a mai sunan najashi ya ce fiƙatun fil hadith wai mutumin kirki ne in ji su a cikin hadithai sabtun mu'tamad cikakken mutumin kirki wanda ake dogaro da shi sahihul mazhab kaji wai mazabin shi ingantaccen mazhab mala yace sumi'a fa akthara wa sannafa kutuban ya ji ilimi mai yawan gaske a wajen malamai kuma ya rubuta littattafai masu ɗimbin yawa muqaddimatu bihar al-anwar shafi na 128 muna kawo muku waɗannan maganganu na tarihin malaman su ne ku ji yadda suke tsarkake malaman don kada wani daga cikin 'yan shi'a yau ya zo ya maka ƙarya ya faɗi wata magana saɓanin maganan da kake ji a cikin littattafan su ce ai ba su yadda da wane ba in ka ce ba ka yadda da wane daga cikin malaman da ake kawo nan ba kai ne wa mun gano wannan da kyau ku kai ne wa bihar al'anwar mujalladi ɗari da goma ne littafi ne da aka rubuta domin cin mutuncin musulunci to so a wajen yan shi a wannan littafin babban littafi ne malamin da ya rubuta shi kuma jarumi ne to shi da kai shi ne zo yake tsarkake mai tafsirin kumbi to kai wane ne kai kai ba dan zanga-zanga ba ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya sauwaka ya ce fi tafsirin suratul falak da ya zo tafsirin suratul falak kul a'udhu bi rabbil falak to menene alfalak ya ce alfalaku jumbun fi nari jahannama wani waje ne a nan cikin wutan jahannama kun gano wannan jama'a kun ji abin da na sha gaya muku duk inda musulmi suka yi nan su kuma za su yi ina za su yi nan falak waje ne a jahannama kun gano wannan da kyau ko ji kawai dan ana neman ai wani abu jin da ake sa canza addinin musulunci kwata-kwata wannan ya saba ma fassaran sahabbai ya saba ma fassaran annabi da malaman musulunci gaba daya su kaɗai suka kaɗaita da wannan batar wai wani waje ne a jahannama asalin fassaran ina neman tsari daga Ubangijin safiya. Ina fata mun gano wannan da kyau, shi ne kaɗai kuma za ka nemo ayan da ke tabbatar da wannan cin Alkur'ani. to wai sai suka ce wani waje ne a jahannama ya ta'awwadu ahalin nari min shiddati harrihi wai su kansu ‘yan wutan jahannama suna roƙon Allah ya tsare su daga matsanancin zafin wannan wajen. Fasa alallaha min shiddati harrihi, to sai shi wannan wajen jum ɗin sai shi da kan shi ɗaga hannu sai roƙi Allah. An ya ta nafasa cewa a ba shi dama ya ɗan numfasa saboda bala'in kanshi ma ya ishi kanshi da kanshi. Sai aka ba shi dama fata nafasa. sai ɗan yi numfashi fa a haraka jahannama to numfashin sai ta ƙona jahannama gano wannan da kyau wai sai numfashi sai ta ƙona jahannama amma sau da bala'in wannan waje Allah bai taɓa ba da labarin shi ba wa fi zalikal jimb to a wannan jim ɗin sundukun min narin akwai wani akwatin wuta ya ta'awwadu ahlul jimbi min harri zalikal suduk to su kansu mutane da suke jim kaga ita jim ta ma girmi jahannama cin da in ta numfashi jahannama konewa take yi to su mutanen jim din nan ka san bala'in ya kai bala'i ko to suna jin tsoron azaban da ke cikin wannan akwatu ina fatan mun gano wannan da kyau to shine cewa huwa tabut sunduk shine tabut wa fi zalika tabut to a cikin wannan akwatin sittatun minal awwalina akwai mutum shida daga cikin mutanen farko wa sittatun minal akhirina da ko mutum shida daga mutanen ƙarshe fa amma sittatun ladina minal awwalina mutum shida daga cikin 'yan farko-farko suka ce fabnu adam alladhi qatala akhahu akwai ɗan nan na annabi Adam wanda ya kashe ɗan uwan shi. Kun san ɗan annabi Adam ɗaya ya kashe ɗaya ko? To, shi wannan da ya kashe ɗan uwan shi ma yana daga ciki Ƙur'ani ya ba mu labari. Amma abin da annabi ya gaya mana dangane da shi, shi ne duk wani kisan kai da aka yi tun daga lokacin shi har tashin alkiyama, to akwai kasan da ake ɗiba mai don shi ne ya sunanta wannan kisan kai. Amma annabi bai faɗi cewa ga inda yake a jahannama ba. mun gano wannan da kyau ko to ku zo mu ci kun ji mutum na ɗaya ko walamarud ibrahim da lamarud wanda ya gwagwarmaya da annabi ibrahim alladhi alka ibrahim finnar wanda ya sa aka kunna wutan jefa annabi ibrahim a ciki kun gano wannan da kyau ko to wannan lamarud to shi ma yana daga ciki sannan wa fir'aunu musa da kuma fir'aunan zamanin annabi Musa, wa samiriyin laditta khazal ijil da kuma samiri wanda shi ne wanda ya ɗauki wannan ɗan maraƙi abin bauta. Wallazi ta hawwadal Yahud, da wanda ya ɓatar da Yahudawa, wallazi nassarar Nasara, da wanda ya ƙirƙiri addinin Nasaranci, waɗannan su shida to suke cikin wannan akwatin daga cikin mutanen farko. wa amma sittatul ladhina min al-akhirina amma shidan da za su kasance ‘yan ƙarshe fa huwa al-awwalu wathani wathalithu warrabi'u akwai na farko da na biyu da na uku da na hudu wa sahibul khawarij da wanda ya kirkiri khawarijawa na kun manta cikin karatun littafin as'ilatun qadar shababa shi'a ila al-haq dama akwai matsala batar na ƙaba ya ƙarama tsakaninsu da yahuda ba ko? yahuda ma a yi hawarici isa da matsala sosai da hawarici shi ne malai ɗan haɗa mana muƙabala ɗazu da safe a kansu to suna da matsala to shi ne sai suka ce to ogan hawarijawa ku ɗauko shi ku saka shi wabin muljim da ibn muljim la'anahumullah ko sai suka ce waɗannan duka Allah ya tsine masa albarka ku gano wannan da kyau ko wannan bayani karanta tafsirul ƙummi jiz'i na biyu shafi na ɗari hudu da arba'in da tara wa ya anuna bil awwal wa thani wa thalith waɗanda suke nufi da na farko da na biyu da na uku al khulafa al thalathata sabiqina li ali khalifofi guda uku wanda suka riga ali abubakar da umar da uthman wai daidai suke da fir'auna da lamaru da samiri da ogan da ya kirkiro yahudanci da ogan da ya kirkiro nasaranci da kuma wa eh da khawarijawa duk wannan daidai suke da su Allah ya kiyaye wa birrabi shi kuma na hudu muawiya radiyallahu anhu wai sayyidina muawiya wa hazihi min ar-rumuz alladhi yastakhdimuha ar-rafida wannan sune rumuz wanda 'yan shiya ke amfani da su fi kutubihim a cikin littattafansu inda ta'ani fi sahaba in sun zo sukan sahabbai wa qad jaa tawdihun akbar li hadhihi ar-rumuz fi riwayat al-ayyashi wasu bayanan ma na irin wannan rumuz din kaga anan suna cewa awwal da salis da salisu ko to ko sun rumuz sune rumuz to ayyashi ya zo da wanda ma yafi wannan allati yansibuha wanda yake danganta wannan kaziban wazuran saboda ƙarya da ya ƙirƙira babba ya danganta ta da Ja'far Sadiq wai Ja'far Sadiq ne ya ambata Allah ya ce wai Ja'far Sadiq ne ya ambata wai ya ce yu'ta bi jahannama wai za a zo da wutan jahannama laha sab'atu abwabin wai jahannama ta da kofofi guda bakwai ka Qur'ani ya ce ko babu hal awwalu lizzalimi ƙofan farko to na azzalimi ne wa huwa zuraik shine zuraik wa babu hathani ƙofan jahannama na biyu lihibtar lihibtar na hibtar ne wa babu hathalith ƙofan jahannama na uku lithalithi to na thalisu ne warrabi'u kofa na hudu li ma'awiya wannan na ma'awiya ne wa babul khamis kofa na biyar li abdul malik ibn al-marwan wa sadis kofa na shida li askar bunu hausar wa babu sabi kofa na bakwai li abi salama fahum abuwabul liman tabi'ahum waɗannan ƙofofi na duk wanda suka bi su kai ma da kai a ciki cin da kana san abubakar da umar shi a sun saka ka a ciki kun gano wannan shi sa ɗan shi ya kira ka taron haɗin kai sai ka ce to kama kana son ka shiga wutan ni don ai mun yadda da abubakar da umar da usmanu da ali da mu'awiya duk mun yadda da su abdulmalik dan marwan abubuwan da suka yi mai kyau muna masa addan allah ya saka masa da alkhairi kurakuran da suka yi ko muna fatan allah ya yafe masu to ne ka haɗa kai da ni da ka ce ne ɗan wuta ne kun gano wannan muke ku to bari ku ji wannan fassare gashi a can ƙasa lamba ta ɗaya da yake cewa hibtar yace naqala sheikh ihsan ilahi dhuhair ihsan ilahi dhuhair yace rahimahullah an ahadu ulama'ir rafida yace ya ji wannan bayani a wajen wani daga cikin malaman shi'a ne al-kibar fil hind babba daga cikin malamansa a indiya annahu fassara hadainil mustalahaini ya fassara waɗannan istilahan guda biyu bi qaulihi ruwaya anna zuraik yace an ruwaito cewa wannan zuraik musaggaru azraq musaggar ne na azraq asalin kalmar azraq ne in kana son ka mai da shi tazke mai kai tazgirin sai ka ce mai azraq kaman anas ne in kana son ka ce dan anas sai ka ce unais kun gano wannan da kyau ku to sai yake cewa shi wannan azraq din wal hibtar da hibtar din ya fassara sai ce ma'anahu shi ma'anar hibtar yace tha'alab maciji fal muradu min al awwal mun gano wannan da kyau ku tha'alabun dila sorry tha'alabun dila na ce maciji ko yace abinda yake nufi da na farko abubakar li'annahu kana azraqul ainaini so da yana da ido irin wannan idan da za gani irin na larabawa azraq wal murad min athani umar hibtar kuma suka ci dila wai umar ne fa kinayata an dihaihi wa makarihi saboda dabaran umar da kuma makircin shi wal radd ala doktor ali abdul wahid wafi wannan bayanin an samu shi a cikin raddin da aka yi ma doktor al wafi a shafi na 207 yanzu karara su ce ba zagin sabai amma sun ce masu ‘yan wuta wannan akwai zagin da ya wuce wannan lamba na biyu da malin ya sa ya ce zakarar muhakkaki tafsirar ayyashi wanda ya ta hakikin tafsirar ayyashi ya ce ma'ani hadiyar rumus abinda waɗannan rumus suke nufi faƙala fi ma'ana sai ce dangane da ma'ana askaru bunu hausar ɗincin da ya ce cikinayatin an ba da khulafa'i bani umayya ya tattaro wasu daga cikin khalifofin bani umayya ne au banal abbas ko khalifofin banal abbas saboda waɗannan khalifofin banal umayya da banal abbas su ne sarakunan musulunci a zamaninsu su kuma imaman shi'a ko ba fa shugabanni ne irin yadda annabi da abubakar da umar da usman da ali da ma'awiya suke halifanci ba su malamai ne kawai kun gano wannan da kyau ko shugabannin musulunci kuma daban to su abin da suka so waɗannan shugabannin musulunci su sauka sai imamansu sai su hau sai Allah bai kaddara haka ba to cin da Allah bai kaddara haka ba to cin da suka ki su sauka to bara sa su a wuta jama'a mun gano wannan da kyau kawai yan jam'iyyar shi'a duk wanda bai shige ta ba to shi dan wuta ne to shine sai malai yace wa kaza Abu Salama kinaya an Abi Ja'far ad-Dawaniki wani mutum ne suke ma wannan sharrin wa ya tamil an yakuna askar kinaya an Aisha yace wasu kuka ce askar ɗincin suna nufin Aisha ce wasayar ahal jamal da sauran da aka je aka yakin jamal da su malice karanta hashiyar tafsirar ayyashi talikin da aka yi tafsirin ayyashi ta in shi a jizi na biyu shafi na 243 anan suka faɗi wannan maganar jama'a yanzu akwai cin mutuncin da ya wuce wannan sabon manzan Allah da annabi ya hau kan mimbari ce yan aljanna ne su kuma nan kawai wasu karti sun taru sun ce yan wuta ne kenan da annabi da su wane ne ke kan gaskiya don Allah kalli waɗannan abubuwan waɗannan mutanen har sun isa in an zo ana lissafa musulmi su ɗaga hannu ce su ma musulmai ne Allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi sa wannan bayanin kai ƙoƙari ka kai shi ko'ina ka yaɗa shi a garinku waɗan kowan ba sai don mutanen garinku da ake yaudaransu ko ake san a yaudare su su farka su faɗaka tun kafin abin ya kai gare su Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. ويتمادى الرافدة في حقدهم على خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله بس إعنا ما سنشي قبل كيئيا غزاء ببنسا بن النبي وخلفائه دخلفه إلى أشد من هذا أشد إلى أشد من هذا كي كيئيا ما يفوانا أشد من هذا كيئيا الناس ما يفهاك ما ليش فيروي man yulaqaba indahum bis-sadduq bis-sadduq ya ce shi sadduq din shi'a wa huwa min akbar al-kadhabin al-affaki ba sun ce mai yawan gaskiya ba malai ce yafi kowa ƙarya da kire cikakken dajjali ne kazzabi ne mun gano wannan da kyau ko an abi jarud kala abu jarud ya ce qultu li abi ja'far radiyallahu alaihi salam ko ya ce ma abu jafar alaihissalam a khabirni bi awwali man yadkhul an-nar ko ya same shi ce ba shi labarin waye bai fara shiga wuta qala sai ce iblis iblis ne farko wanda ya fara shiga wuta wa rajulun an yaminihi wa rajulun an shimalihi akwai mutum a daman shi akwai mutum an yasari da hagun shi in iblis na tsakiya wasu mutum biyu su kuma sun ritsa shi a tsabin nan da haka za su shiga ya faɗi wannan magana a tsawabul a amal wa ya ƙabil a amal a shafi na 255 malai cewa zahir a zahiri dai annahum ya anuna bin rajulaini suna nufin mutane biyu da ke ɗaya dama a shaɗan ɗaya hagun shi a babakar na umar radiyallahu anhuma wai sai na abubakar da umar allah ya ƙara masu yarda in kana ƙaunar manzan allah za ka ƙauni mutanen da suke cewa sirkai amine khalifofin manzan allah yan wuta ne tare da shaɗan suke kun gano wannan da kyau ko yanzu wannan ba annaba yake son a ci mutuncin shi ba su wane ne kabarin su ya ritsa kabarin manzon Allah ba Abubakar da Umar bane to annabi fa suke nufi da wannan magana amma sai aka faki in kai sakare ne baka fahimci inda aka sa gaba ba kuna gano wannan da kyau jama'a mutanen ne me suka raga maka mutanen ne suna kaunan manzon Allah eh suna kaunan manzon Allah irin cin mutuncin sabai da karere da suke yi da aran bakin musulunci da suke suna wa musulmi ƙarya suna faɗin waɗannan zantuttuka? Allah ya sauwaka. Mala ya ce wa yadda habin ni'imatullahi aljazairi shi jaza'ir ma daga cikin ba fa jaza'ir wannan na musulunci mai littafin minhajul muslim ba a wannan na addinin shi'a ne ya tafi ila anna umar yu'azzabu yawmal qiyama wai sayyidina umar za a yi mai azaba ranar kiyama so bakin cikin su umar ya kai musulunci ko ina kakanninsa iran musulunci ne musuluntar da umar ne musuluntar da su inda musulmin kware ne ko kamar yadda mawaƙi yake cewa in kana sallah to kai domin Allah in ko ba ka yi to ka bari dan kanka yace Ahmadu sai an ɗauka mashan kakanka to duk mutanen duniya wanda suke wajen jazira mun gano wannan da ko inda Umar ya kai musulunci to in ka so ka ce kai in za ku yi sallah ku yi domin Allah in ko ba ku yi to ku bari dan kanku Umaru sai an ɗauka mashanka a ciki dole sai an ɗiba ma Umar billahi lazi duk sallan mutanen Afirka Umar na da kaso a ciki da shi ya kai haka Europe haka Asia haka Middle East duk inda ka san ana musulunci a yau wallahi sai an ɗauka mashin Umar Umar ne ya kai ina fatan mun gano wannan da kyau kai Umar fa ko bai da buhu ko waɗannan buhunan da ke bin shi sun ishe shi Allah ya ƙara mai yarda suka ce finnari wa Umar za a mai azaba a wuta a shadda min iblis azaban ma ta fita iblis tsanani mun gano wannan da ke ku don rashin kunyan da iblis ya yi ma Allah to a wajen shi a to nasu ne mutumin kirki ne shi azaban sama sama ne ya ƙulu yana cewa wa inna ma alishkal fi tazwij ali alaihi salam matsalan da diya ya fadda wannan auren da sayyidina ali ya aurar da yan shiga umar ne umma kulthum li umar bin al-khattab waqata takhallufihi lokacin da umar yake khalifa kun ga sun yadda an yi me an yi auren ko ba yi ba zaka zo ka je sun ce kuma aljana ya aura li'annahu qad to mun sha gaya muku su matsalan su kenan ƙarya yau wannan magana ta faɗi rana yanzu misali ne matullahi jazairi annabi ne da zai bada labarin abin da zai a lahira wa ya gaya mashi ƙarya yake yi jawa mun gano wannan da ku haka ba suke maganganun su shi za suke cewa annabawa ma imamun su kaman annabawa suke labarin sama safe da yamma ake kawo musu duk abin da aka kitsa sabo a sama ana kitsa shi za a gaya ma imamun su ana masu wahayi irin yadda ake ma annabawa wahayi har ma sun fi annabawa manzanni mala'iku na kusa da Allah matsayi ba ga suka faɗi a karatukan mu na baya ba Allah shi kiyaye to bari ku ci li annahu qad zaharat minhu al manakir wai saboda wai Umar miyagun abubuwa sun bayyana ta dalilin shi wartadda an dinar tidadan a'zam min kulli man irtadda wai riddan Umar ta fi duk wani wanda ya taba ridda ridda riddan shi ta fi riddan mai ridda ridda a duniyar nan kaji wai arnin iran ne zai kalli wai sahabin manzan Allah ba kure shi dan birni dan maka da madina wai ce yarda wanda ya koyi addini daga wajen annabi wai ba ma guje irin wannan ne zai kalli wai kaman umar ya ce yarda hatta innahu qada warada da riwayatun khassa suka yi wasu ruwayoyi na musamman wai anna shaitan ya ghullu bi saba'ina ghullan min hadidi jahannama wai iblis za a sa mashi maruruwa ne guda saba'in na kukumbai na jahannama yusaku ilal mahashar za a jawo shi a kawo shi filin tashin kiyama fa yanzuru sai iblis ya duba wayara rajulan amamahu sai an wani mutum a gaban shi ta kuduhu mala'ikatul azab ko mala'ikun azaba suna jawo shi وفي أنقه مئة وعشرون غلا من أغلال جهنم shi kuma wannan na gaban iblis yana da kukummai guda 120 na iblis guda nawa to shi kuma wannan mutum ya girma iblis da guda nawa ku ce 50 ina fatan mun gano wannan da kyau malakun azaba na jin shi fa yadnu shaytanu ilayhi sai shaydan ya matso kusa da shi wa ya ƙuna sai ya ce ma fa'ala shaƙiyu hatta za da alayya fil azab wai duk mutumin banza da ya wani aikin banza a duniyan nan to wannan yana jama iblis ƙarin azaba wa inna ma a gawaitar halk mun ga a gawaitar halka wai shi ya ɓatar da mutane ne wa aurattahum mawridal khala kuma ya kai su mahallaka fa ya ƙula umar li shaitan wai umar ne wancan mai 120 din wai sai ce ma shaidan ta ma fa'alti shay'an ni ba abin da nayi suwa'an ni a sabtul khilafa ali ibn abi talib kawai na kwace khalifancin sayyidina ali ne ne bin yake a kokumi guda kai shi'a shi'a wallahi shi'a ba kana mutanen banza bane makaryata ne dajjalawa ko ya kwace khalifanci a wajen sayyidina ali an jima kuma su ce maka ali abu ko an jima su ce maka abubakar da umar matsorata ne kuma zai kwace ma jarumi me ko mulki kama a ce janar na soja ne da tankokin yaƙi yana tsaye kawai shi kenan sai ɗan daude je ce cire hulan shi da bel ɗin shi da komi da kun gano da zai yiwu Allah ya kiyaye ba kwace ma ali wa zahir annahu istaqalla sababa shaqawati wale ce a zahiri kaga shi Umar wai ya karanta ma wai bannan da yayi wa maziyatu azabihi da yanda aka yi mai azaba da abin da ke kara mai azaba walam mi alam bai san ba anna kullama waqa fi dunya ila yawmil qiyama duk tsiyan da ya faru tun daga nan har zuwa tashin alkiyama min kufri na kafircin kafirai wa tughyan da kangarewa makangara wastilai a halal jawri wa zulmi da kuma wuce gona da irin azzalumai in demokradiyya illa huwa min fi'ilatihi aikin umar ne hazi dishi ya sababa waɗannan abubuwan wai duka ana kai mai zunubi kaga wai kenan duk waɗannan ba shaɗan ya batar da su ba wa ya batar da su kaga kenan su da shaɗan ma suna da babban rikici shaɗan mai gidansu ne in ba haka ba duk wanda ka ganshi yana kafirci a duniyan nan wa ya batar da shi zuwa kafircin nan amma yanzu an ce umar ne ina fatan mun gano wacin da ya kwace khalifanci gawa ga Ali abin da nake cewa alin nan bai hawa khalifancin nan ba me yasa bai gyara abin da aka batan ba kun gano wannan da kiyo ko wannan karere suke faɗi yanzu wannan sai a ce maka ba zagin sahabbai mutumin da zai kalli sarkin annabi khalifan annabi aminin annabi wanda musulunci ya ɗaukaka da musuluncin shi ana faɗin wannan magana a kan shi kuma kai kake zaune tare da shi kake hudda da shi har kai da shi kuma ya ce wai ƙarya ne ba zagin sahabbai gashi a cikin anwarun na'amaniya jiz'in farko shafi na 81 zuwa shafi na 82 kace kawo nasu bugun Iran zaka nuna mashi wajen wa qad balaga min hikri haula ala ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bale ce yayyan waɗannan fa ya kai matuka dangane da sabon annabi istibahatu la'anihim har sun kai ga sun halantar da zagi da tsine masahabbai bal malice kai ba nan ba ma taqarrubuhum ila Allah bizalika har ma neman kusanci zuwa zuwa ga Allah suke da zagin sahabbai wa khassatan ash-shaykhaini musamman wannan sayyidina Abubakar da kuma sayyidina Umar fa inna lahum fi la'anihima wa mubalagha fi zalika amrun yafuqu al-wasf malai ce dangane da zagi da la'anta da cin mutuncin Abubakar da Umar da suke yi jama'a har ya wuce ma fa yanda za a iya siffantawa فقد روى ملا كاظم عن أبي حمزة الثمالي سرويتو daga wannan daga Thumali iftira'an ala Zainul Abidin suka kirkiri uban ƙarya suka danganta ma Zainul Abidin rahimahullah Allah ya jigan shi annahu qala cewa wai malla anal jibt wa tagut dama mun yi bayani wa jibt wa tagut wa duk wanda ya zage su la'anatan wahida tsinuwa daya kataballahu lahu saba'ina alfa alfa hasana za a rubuta mashi alfa alfa hasana alf alf no kenan miliyan ɗaya wani ka zagi abubakar da umar za a baka lada miliyan ɗaya wa maha anhu alfa alfi sayyi'a kuma za a kankare maka zunubi dubu su dubu no kenan wa rafa'a lahu saba'una alfa alfi daraja sana ɗaukaka darajan ka dubu su dubu no kenan sai suke cewa eh saba'una alfa alfin wai wai wai ashe muna ragewa subhanallahi kataballahu lahu saba'ina alfa alfin miliyan nawa saba'in wa maha anhu alfa alfa sayyi'a wa rafa'a lahu saba'una alfa alf mai daraja za daga darajar su miliyan saba'in wa man amsa yal'anahuma wanda ya kai yamma yana zagin Abubakar da Umar la'anatan wahida so ɗaya kadai kataballahu lahu mithla zalika za a rauta mashi kwatankwacin wannan qala sai ce famada maulana ali ibn al-husayn sai maulanmu ali dan husayn sai ya tafi muka tafi tare da shi to ina suka je a lokaci ya ƙure ba mu je mun ji sauran bayanai ba amma Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu bi su za mu ji ina suka je kuma me ya faru a can inda suka je ɗin Allah ya tsare mana imanin mu fasbanaka Allahumma biyamdika shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum